بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله في قفدا تفسير سورة الأعراف أيوتي كوت رمضان هجرة مأيتي عليه الصلاة والسلام shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أنا نشي قبل دبيان عبد الله سبحانه وتعالى يفدا أبايا فسقناه سقناه إلى بلد ميت كو إلى بلد ميت cewa akwai gun da yake toko ruwa na tsotsa amma tsiro baya fita akwai kuma gun da ruwa in ya tsotsa tsiro ke fita to shine can inda Allah subhanahu ta'ala da yake sukunahu li baladil mayyitin ko li baladil mayyitin yana nuna mana cewa ga jimaren za a tura shi ya je gunda yake matacce balad anan ana nufin ƙasa ƙasa ake nufi ba gari ba idan ya aka tura ga jimaren ya je inda ƙasa matacce idan aka yi ruwa aka yi shuka tsiro na fita to shi ne a nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cewa walbalatu tayyibu shi ne wancan inda za a tura masa ruwa ɗin ya kuruju na ba tuhu bi izini rabbi tsiro ko shuka da aka yi a wannan wajen zai na tsira da izinin Ubangijinsa, kasancewar gun rayayye ne. Kenan a can ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce, Libaladin mayyitin ko libaladin mayyitin yana nufin ƙasa wacce take rayayya, amma ta mace a rashin ruwa. Akwai kuma ƙasa wacce take matacciya. ba za ta rayu ruwa ba ƙasar da take matacciya idan aka yi ruwan sama ya tsotsa gun zai rayu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kai a can baya libaladin maitin ko libaladin mayitin sannan shi ake nufi da walbaladu tsayibu ya kurudu na ba su hufi jini rafi wallazi khabusa لا يخرج إلا نكدا أنن صفات لموصوف محذوف والبعد الذي خبث kasa inda take gurbatacciya matacciya wacce ruwa baya mata amfani in an yi shuko in shuka baya tsira to shi wannan la yakhruju illa nakida ba abin da zai fitar ba abin da zai fita sai wahala kawai nakid din masdari ne na nakida yankadu nakidan nakidan ko wasfi ne na nakida yankadu nakidan galibi masdari yana zuwa a wannan babi ne ala wazni fa'al wani lokaci masdarin a wannan babi yakan bi babin shi na sifa sai ya zo ala wajin fa'il ma'anar wannan kuwa shine ba abin da zai fita sai wahala wahala tsura an saka kuɗi an yi shuka an yi komai ba wani ba abin da zai fita na alkhairi sai wahala kawai yake fita kasancewar wannan gu matacce ne baya rayuwa da ruwan sama wancan kuma walbaladu tayyibu ƙasa ko kuma gu wanda yake mai kyau mai amfani to shi kuma yana karɓar ruwa yana rayuwa da ruwa to gunne za a tura za a tura gajimare yaje sai a saukar da ruwan wannan gajimare a akhrajna bihi min kulli samawati ajiya ba mu karasa bayani ba saboda Allah subhanahu wataala a can da yake sukunahu li baladin maiti akwai abubuwa guda biyu abu na farko kalima ta sukunahu yana daukan yana daukan asli yana daukan kuma makulubi a bisa manhaji na qur'ani asal din shi shine sukunahu daga saqa yasuqu saqa yasuqu shi ne koro abu a turo abu kamar yadda makiyaya ke koro dabbobi suke sa dabbobi a gabansu suke koro su su tura su shi ne a larabci saƙa ya suko a nan ne aka ɗauko wasiƙan labina kafaru ko wasiƙan labina amanu abniyu lil majhul na wannan fi'ili to shi ne idan ya haɗu da damiri mutaharriki a mabi za a cire mishi wau sai a ce suktu ko sukka ko sukti a cire wau din ma'ana a cire ainul fi'il a cire shi akwai wannan sannan kuma wannan din akan iya kallaba shi akan iya juya shi zuwa saka yaski babi na rama yarmi idan muka lura wannan shi naƙisi ne ya'i za su siya in ya zamanto makulubi zai zo babin ajiwa ko wawi ko yayi to saboda haka a lokacin da ka kallaba ka juya saka saka yasri to zai zo babin saka ya suku kamar yadda saka ya suku in ka juya shi zai zo babin saka yasri hikimar wayannan fi'ilai guda biyu istiqati guda biyu shi koro gajimarin da ake yi ana koro gajimarin ne da nufi da ko manufan shayar da wannan ku da a koro gajimarai to lokaci guda shi wannan fili saka ya tuku ya maka isharar dalilin da yasa ake koro gajimarai ina fata an gane irin wannan yana zuwa misali na'a na'a yan'a wana'a bi jalibi an karanta wana'a bi jalibi na'a naqisi na'a ajwa fi na'a din wanda yake naqisi shi aka juya ya din ta zo tsakiya sai zaman na'a to saboda haka badin nan guda biyu ajwa fi da naqisi suna canja juna suna juyuwa saboda haka ne da bukatar duk wanda zai fassara fili nafihi wanda yake juyuwa ko ajiwasi wanda yake juyuwa ya tabbatar da asali ne ko juyayyen ne saboda kada ya samu kuskure wajen fassara to shine a can Allah subhanahu wataala da yake sukunahu li baladin maitin an karanta da tafsiri li baladin maitin da tafsiri ina ka ce al maitu mukhaffafan shine abin da yake matacce idan kuma ka ce almayitu mushaddad mushaddadatan wacce take da shadda ana nufin abinda yake mai macewa mai mutuwa amma a lokacin da ake magana akai bai mace ba bai mutu ba shine wanda al-Imam Shafi'i yake cewa wa ma lam yamut lil kulli sa'a mufakkara a cikin Qur'ani in kaga gu wanda qurra'u ba su yi sabani ba duk sun karanta da shadda irin su wa ma huwa bimayyiti ko kuma bi mayyitina mayyitina ko kuma innaka mayyitun wa innahum mayyituna irin wannan duk ana magana ne akan wani abu wanda abin ne macewa ne ne mutuwa ne amma a lokacin da ake magana bai mutu ba amma duk lokacin da kaga an ce baitin bi mukhaffafan wanda yake harar shadda to ya riga ya ya mutu ake magana to shine anan yana daukan wajihin nan guda biyu kasancewar qira'o'i biyu sun shigo ciki safa nafarun shu'ba da ibnu amir da ibnu kathir da ibnu kathir da kuma abu amr sun karanta babu shadda li baladin mayyitin sannan jumhur suka karanta li baladin mayyitin inda ake so a turo wannan gajimarin ya riga yaya mace inda gunda ake so a turo wannan gajimarin bai mace ba tukuna shine ma'anoni da kira'o'in nan guda biyu kenan to shine anan Allah subhanahu wataala ya yi amfani da kalima ta balad ba yana nufin gari ba yana nufin gu gu shi ake nufi da balad a nan balad wanda yake zuwa da ma'ana na gari ana zakkara shi ana annasa shi yana zamanto muzakkari yana zuwa mu'annasi za ka ce albaladul ladi za ka ce albaladul ladi amma albalad wanda yake ba da ma'anan gu shi koyaushe muzakkari ne ko yaushe muzakkari ne shine li baladin mayyit ko li baladin mayyit ko wal baladu tayyib bai ce wal baladu tayyiba sannan wallazi khabusa bai ce wallazi khabusatta wallazi saboda allazi anan sifa ce al balad shine anan takdirai guda biyu ne suka shigo wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idnihi wallazi khabusa أي والبلد الذي خبث لا يخرج لا يخرج بإذن ربه إلا نكدا abin da yasa aka tsaka wadannan takrirai nan guda biyu Allah subhanahu ta'ala da ya halitta abubuwansa ya daura su kan tabi'o'i da al'adun da suke tafiya a kai saboda kada a saba saboda kuma mutane hankalinsu na dauka su iya mu'amala da abin yanzu misali za ta samu gune mai hako kasa matacciya wani lokaci an yi shuka zai fito wani lokaci an yi shuka ba zai fito ba shi ne gona ta yaya zai gane cewa a wacce shekara ke tsira a wacce shekara kuma ke baya tsira ba ya gane ba amma da zarar an ɗaura shi kan abu duk inda ka ga hako ne to wannan gu ƙasa ce matacciya in ka yi shuka baya fita in aka ɗaura shi a kan wannan to duk da yake haka a gonansa ba zai ma ta irin sa ya sha wahalwalunsa ya zo ya shuka ba amma idan ya kasance wani lokacin ya shuka zai fita wani lokaci ba zai fita ba to za a iya sa shi asara a wata shekara to hikimar wannan ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazi khabusa la yakhruju illa najda ba wai allazi khabusa din wanda ba zai iya fitar da tsuro a cikin ne saboda shi innahu ala kulli shay'in qadir ko ko wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu ta'ala mai iko ne akan komai abin da hankali baya dauka ba zai yiwu ba hankali yake iya dauka kuma ya yiwu a gun Allah subhanahu ta'ala yanzu misali ne aka ce kulin allura kulin allura da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta yalija al-jamalu fi sambil khiyat din asa asa katur raqumi a cikin fulin allura wannan an kusanta mana misali ne mu a gare mu wannan ba zai yi ba dan ne ba zai yi ba saboda fulin allura mitsitsi ne karami ne raqumi kuma kato ne ba zai yi ka shigar da babban abu kato cikin kuli wanda yake karami ba wanda dai da hankali amma Allah zai iya shigar da raƙumi ta kulin allura ya fada amma ya daura mu mu akan wannan saboda hankalin mu ya tsaka muna tafiya da abubuwa a bisa al'adun su a bisa tabi'o'in su domin haka ne zaka ga mu mun dauki cewa wuta tana kolewa da zaran ka taba wuta to wutar za ta kone ka wannan akan wannan aka daura mu kuma wannan baya nuna Allah subhanahu wataala akan sa wasu wuta wutan tafi kona su kamar yadda ake ce ma sharifai wuta ba ta kona su sai ka bar wannan ma gaba daya ga zahiri annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wuta aka sashi ciki kuma wutar bata kone shi ba to ta nan zamu gane cewa Allah subhanahu wataala yana daura abubuwa ne a bisa dabi'o'in su kuma al'adun su wanda hankalin mu zai dauka amma shi zai iya yin komai to shi yasa anan yace wallazi khabusa la yakhruju illa natija asalin sa la yakhruju bi izni rabbih illa natija kamar inda a baya aka ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wannan din ma wallazi khabusa la yakhruju bi izni rabbih illa nakida mana Allah bai ga daman fitan shi din bane anan Allah zai khabusa din ya ga daman fitan shi a can al baladu tayyibu wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da wannan ne malaman tazkiya suke tafiya cewa yadda Allah ya kwatanta zukata guda biyun nan ya kwatanta wurare guda biyu su ne amfani ne da zuro gu marar amfani kan tsurar da zuro to haka nan zukata guda biyu suke tafiya akwai zuciya wanda yake yakan karɓan imani yakan iya karɓan wa'azi yakan iya karɓan nasiha akwai zuciyar da kuma kodiyar da take zai ji dai kawai ya wuce amma ba zai zai amfani wannan zuciya din ba to shine wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khassa la yakhruju illa nakira to shine Allah ce kazalika nusarrifu alayati liqaumin yashkurun yace muna sarrafa jujjuya ayoyi yadda muka ga dama iri iri kala kala ga mutane waɗanda suke da godiya masu godiyan su ne masu aiki da waɗannan ayoyi da muke bayyanawa iri-iri kala-kala.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم wannan kisa ce ta annabi Nuhu alaihi salatu wasalam annabi Nuhu shi shi ne dan shi ne annabi nuhu shi ne wanda ya fito ɗan wani da ake ce ma lamif shi kuma lamif ɗan wani da ake ce wa mutaulash shi kuma mutaulash ɗan kano kano ɗin shi ne annabi idris alaihi salam annabi idris alaihi salam shi kuma annabi idris alaihi salam sunan babansa sunan babansa shine Anush shi kuma Anush sunan babansa shine Maha'il shi kuma Maha'il sunan babansa shine Kailun shi kuma Kailun sunan babansa shine Yarid Yarid din kuma shine dan gidan shi shi su dan Annabi Adamu alaihi salam wannan shine salsalan nasaban Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam shine manzo na farko da na Qur'ani sai aka ce manzo na farko sauran annabawan da suka gabata ba manzanni bane ma'ana malamai ne masu wa'azi cikin jama'ansu idan aka ce manzo shine wanda za a take shi a aiko shi zuwa cikin wasu jama'a shi ake cewa manzo misali annabi adamu hadisi ya inganta da sharadin imamu muslim abu hatim ya rawaito cewa annabi adam alaihi salatu wasallam annabi ne mukallaf amma ba a ce ni shi ne manzon farko duk da cewa shi ne na farko shi mai wa'azi ne a cikin ƴaƴansa da jikokinsa kawai hakanan annabtan annabi shi su shi ma ya tabbata balle annabi ishi wanda Allah ya yi nasi akan annabinsa amma duka ba a ce ma manzannin manzannin farko ba a gaya musu haka dan ne saboda su suna suna karantar da wa'azantar da ‘ya'yansu da jikokinsu ne, amma annabi Nuhu shi ne mutum na farko, abu na biyu kuma shi ne a zamaninsu su babu kafirci, babu ridda, babu shirka. Zamanin annabi Adam, annabi Shisu da annabi Idris, ma'ana dukkan musulmai ne, illa iyaka ana musu wa'azuzzuka ne don su gyara addini. Shi kuma aka ce an aiko annabi an aiko gun an aiko shi gun waɗanda suke shirka suke bautawa wani Allah wayanda abubuwa guda biyu ne suke sawa ake cewa annabi nuhu shine annabin farko ko manzon farko kuma qur'ani yayi nasi a wurare da dama akan wannan akwai inda yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wan nabiyina min ba'dihi haka na inda yake cewa abun nan wunuhan hadaina min qablu ونوحا عدينا من قبل هكذا إن الله سبحانه وتعالى كتوى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة معنى من سنة أن نبتع تكن ذريته ذرية النبي نوح ذرية النبي إبراهيم ولا هنا نونا مكة لأن باوان da suka zo bayan annabi Nuhu zuriyar annabi Nuhu ne sai annabawan da suka zo a bayan annabi Ibrahim zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salam wannan ne yasa ya zamanto annabin farko shi yasa zaka ga duk inda ake maganan annabawa to shi ake fara ambata shi ake fara ambata misali alladhi atikunna fa alladhina min qablikum qawm nuh wa ad wa samud walladhina min walladhina min ba'dihi la ya'lamu illa Allah kaga alladhi atikunna naba'u alladhina min qablikum qawm nuh haka in yake cewa ولم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود عند الله سبحانه وتعالى كيوا كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وكذب قبلهم قوم نوح وكذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كان cikin suratul safat duk inda kaga an kawo kistosin annabawa to za a kawo kissar annabi Nuhu a kaman wannan sura wannan ita ce farkon kissar da ta zo cikin suratul a'raf haka nan idan kaga kissosin annabawa sun zo ba fara akan annabi Nuhu alaihi salamu ba to akwai wasu sababbai daban wanda nukat balaghiya yake nuna cewa bai dace da fasaha da balaga a fara da shi ba musamman idan ya kasance waɗanda aka saukar da ayoyin sun fi bukatan kissar kissar wasu annabawa kafin sa misali suratu shu'ara suratu shu'ara a an fara da kissar annabi Musa alaihi salam da aka gama kissar annabi Musa aka shiga kissar annabi Ibrahim da aka gama kissar annabi Ibrahim aka shiga kissar annabi Nuhu kun ga ba a fara da annabi Nuhu ba daga annabi Nuhu aka shiga Hudu daga Hudu aka shiga Salihu daga Salihu aka shiga aka shiga Shu'aibu daga kisar Shu'aibu kuma aka ƙara da shu'ara sabanin wannan sura da ta zo farko da kisar annabi Nuhu wanda shine asalin tartibi kenan a wannan suran ma da aka gama da annabi Nuhu aka shiga annabi Hudu aka gama da annabi Hudu aka shiga annabi Salihu aka gama da annabi Salihu aka shiga annabi Lutu aka gama annabi Lutu aka shiga annabi Shu'aibu zamanin su ma daidai da wannan tartibi ne bayan annabi Nuhu sai annabi Hudu bayan Hudu sai annabi Salihu bayan annabi Salihu sai annabi Lutu bayan annabi Lutu sai annabi Shu'aibu domin haka ne shi annabi Shu'aibu din yake ishara ga mutanensa yake cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqiya an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin ya fara da shi mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id wannan zai nuna maka nuhu din da hudun da salihu da lutun sai riga annabi nuhu alaihi salam sun riga annabi shu'aibu sai alaihi salam saboda haka annabi shu'aibu din ya ja hankalin mutanensa mutanensa su tuna da abin da ya shafi al'ummomin waɗannan annabawa guda hudu waɗanda suka shuɗe. Kisar annabi Nuhu alaihi salam ya zo cikakke cikin surori da yawa. Sura ta farko sura suratul araf wannan sura shine laqad arsalna laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ma lakum min ilahin ghairuhu ko min ilahin ghairihi kira'o'i guda cikin da muke bayani daga baya arab kenan sai kuma cikin suratul hud inda Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa watlu alaihim naba'a suratul yunus kai watlu alaihim naba'a nuh iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت أجنوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكلكم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنبهون cikin suratu yunus sai kuma cikin suratu a cikin kan cikin suratu hud alayhi salam wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubinun alla ta'budu illa allah zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir babu inda aka kawo cikakkiyar kissar annabi Allah Nuhu alayhi salam fiye da kaman wannan sura suratu Hud alayhi salam ai suratu Hud kuma cikakken kissar sa ta zo a cikin suratul anbiya surar annabawa cikakkiyar surar sa ta zo cikin sura suratul anbiya wa nuha wa nuha nidda min qabl fastajabna lahu cikin suratul anbiya sai kuma can cikin سورة المؤمنون إن أدركت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أو أن سورة daga suratul mu'minun kuma aka kawo kissar sa a cikin suratul shu'ara kazabar qabla qawm nuh a cikin suratul abin nan cikin suratul shu'ara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kazabar qabla qawm nuh sai su an kaboti da fa an jaina wa ashabu safina ko la kana nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanati illa 50 aman sai su safat wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibuna sai kuma cikakkiyar sura da ta zo ita ma a surar da aka ambace ta da sunansa shi suratul nuhu alaihi salam kamar da kisar kuma ta zo a cikin suratul suratul suratul iqtara iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sabar qawmun qawm nuh fakathabu abana wa qalu majnun wa zujr fata'arafu alim qulubu fantasir فكهنا أبواب السماء بماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هرسوها كرشن والنشيسات تسن سوروري قومني aka kawo cikakken tarihin annabi Nuhu alaihi salam amma ba surar da aka yi bayani cikakke kamar surar Hud da ambata da kuma da kuma sura ta iktarabat iktarabat sa'atu da kuma sura ta surat Nuhu alaihi salam waɗannan surori su suka fi kawo cikakken tarihin annabi Nuhu alaihi salam kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci sunansa a cikin Qur'ani wurare daban-daban sau 40 sau 40 sannan shine manzo wanda yake dadewa cikin al'ummarsa wal arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 aman ya zauna cikin su shekara dubu ba hamsin shekara dubu ba hamsin ya zauna tsakanin annabi nuhu da kuma annabi annabi Adam karni goma ne da nassin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga hadisin Abu Umama ya rawaito kuma daga hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Abdullah bin Abbas yake cewa kulluhum ala al-Islam ma'ana ka kama kan annabi Adam zuwa annabi Nuhu a ajratu qurunin ne karni goma ne suna kan musulunci shine kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin ummatan wahidan dinnan ana nufin al'ummomin da suke tsakanin annabi Adam zuwa annabi Nuhu duk suna kan addinin musulunci fa ba'atha Allahu an-nabiyina nan yana nufin fara aiko da annabawa da annabi Nuhu alaihi salam wannan zai nuna maka cewa waɗanda suke cewa kabila kafiri ne ba gaskiya bane a wannan hadisi sahihi daga riwayar Abdullahi bin Abbas yana nuna cewa shi ba kafiri bane shi da ƴaƴansa da zuriyarsa ba su kusa wa gumaka ba shi musulmi ne fasiki kamar yadda a cikin wannan al'umma da kowace al'umma akan iya samun musulmi ne kisan kai haka nan shi kabila ya zama musulmi ne mai kisan kai wannan hadisi sahihi yana tabbatar da wannan ba a fara shirka ba sai a zamanin annabi Nuhu alaihi salam shi yasa a can baya muka ce wannan yana ɗaya ɗaya daga cikin dalilin guda biyu da ake cewa annabi nuhu shine manzon farko wasu bayan Allah ne salihai waliyai waɗanda suke karantar da su malamai da suka rasu sai shaitan ya zo ya raɗa musu cewa wa'annan wanda kuka shaku da su kuka yadda da halayensu da tsoron Allahnsu da takawarsu dinnan gashi ku rabu da su to na sassaka muku gumakansu mana wanda za ku na tunawa da su kawai ban ce ku bauta musu ba za ku na tunawa da su kawai saboda shi iblisu ya san da cewa in tafiya ya kai tafiya za su zo su bauta musu jikoki jikoki da sababin ne sai suka ce to tun da dai ba cewa kai mu bauta musu ba in kana shikenan sai ya zo ya sassaka a gumaka su ne waɗanda suka zo a cikin suratu nuhu alayhi salam wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wuddan ko waddan wa la tadrunna wa la tadrunna wuddan wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra waɗannan gumakai guda biyar asali sunaye ne na bayan Allah salihai waliyai malamai masu karantar da al'ummarsu wanda mutane suka yarda da addininsu da tsoron Allah da suka rasu da shaidan ya ga sun shaku sai ya sassake musu da gumaka dan su suna da su a lokacin sassake gumaka din ba haramun bane bautawa gumakan shine ya haramta kamar yadda wannan zai nuna ma kisar annabi Ibrahim alaihi salam ayoyin kisar annabi Ibrahim da ayoyin kuma a kisar annabi Suleiman alaihissalam da a wancan lokacin za ka iya sassake gunki na mahaifinka ko mahaifiyarka dan ka tuna da to dan wannan shi Iblis ya zo ya rada musu suka ce ai ba laifi ka sassaka to bayan su waɗanda suka san waɗannan bayan Allah salihai din wadda suwa ya husa ya uku nasu nan sun tafi jikoki da tattabakun ne suka zo suka fara bauta waɗannan gumaka wannan shi ne nuna maka hatsari na kaddasa salihai kaddasa salihai ko girmama salihai da waliyai yana da hatsari dalilin wannan ne aka hana gina kabarin bawan Allah salihi ko wani waliyi ko a gyara shi ko a sa masa tayil ko a kawata shi ya zanto haram dalilin wannan saboda awani jahilai waɗanda ba su san Allah ba to za su da cewa wayannan bayin Allah salihai waliyai sun cancanci wani nau'i na girmamawa tafiya in ya kai tafiya kuma har a zo a bauta musu da haka aka haramta to domin haka ne bayan wayannan sun tafi su da suka sani sai jikokinsu da tattaba kunnansu sai suka zo suka fara bautawa waɗannan bayin Allah ɗin salihai saboda haka ne annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace laqad arsalna nuha ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru laqad anan jawabul qasm li qasm mahzuf ay wallahi laqad arsalna saboda aka kawo qasm galibi ana kawo lamun da kar a hada laqad arsalna a wuraren can guda biyu wa laqad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin suratul mu'minun ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره dalilin kawo wau a waɗannan surori guda biyu kasancewar afafi ne ga kissar wasu annabawa da suka gabata a baya nan kuma akan annabi nuhun ne aka fara kissar kaga babu bukatun a kawo wau afifa kenan saboda haka ne anan aka ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko da annabi nuhu zuwa jama'arsa faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yace ya jama'ata ana ana kaddara ya ya qaumi ne ake kira ya ya jama'ata ibudullaha ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ma lakum min ilahin ghayruhu ko ma lakum min ilahin ghayruhu qira'ata nasaba ma lakum min ilahin ghayruhu jazace ghayra mutawatira ba a sallah da wannan qira'a amma zaka yi sallah da malakum min ilahin ghayrihi bil jarri malakum min ilahin ghayruhu ghayrihi in qira'a ce ta kisa'i kamar yadda al-imam Shafi'i yake cewa wa min ilahin ghayruhu wa min ilahin ghayruhu قصد رفعه بكل صباح إن أتين قرآن يزو من إله غيره من رفعه shi kuma kisa'i yana karantawa min ilahin ghairihi ma'ana kusa ɗaya ne idan ka ce malakum min ilahin gairuhu asalinsa lakum gairuhu ne lakum jarun wa majrurun muta'alliqun bi ma'zufin khabarun muqaddam gairuhu mubtada mu'akhkhar idan kuma ka ce ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghairihi ghairi din yakan komawa yakan komawa ne zuwa ga ilahin majruri din ya zama tufa ta ilahin sannan min din za'ida ce ilahun din ilahun shine mubtada din mu'akkar asalin sa lakum ilahun sai aka ce malakum min ilahin saboda haka shine taujihin qira'o'in nan guda biyu amma idan ka duba bangaren ma'ana zaka ga abu ɗaya ne suke magana abu ɗaya kira'o'i guda biyu suke magana a kai shine malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta wani Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta ba a bauta wa kowa ba a bauta wa annabawa ba a bauta wa manzanni sannan ba a bauta wa malamai ko waliyai ko shehi da abin da ya kama da wannan abin bauta Allah subhanahu wataala ne shi kadai har Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabawa duk da darajojinsu bayan ya kawo kissansu yake cewa walau ashraku ko walau ashraku da habita anhu ma kanu ya'malu ba ni ko kai ba ko da annabi ne su kutun manzon Allah ne su kutun muqaddara cewa zai wa Allah abokin tarayya bisa wani Allah to da habita anhu ma kanu ya'malu kaga abin da wani manzo wani annabi bai tsira ba ni da kai da waye zai tsira nan inda da inda in an taba hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala da a tsira da annaba su tantanta a tsiratar da su amma Allah subhanahu wataala ce walau ashraku koda koda su annabawan da aka kawo kusa su gaba daya har yake gaya wa ma'aiki a wannan matsayi yake cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin su saboda haka bauta wa Allah subhanahu wataala shi kai shi ne aka aiko dukkan manzanni ba annabi nuhu shi kadai ba duk annabawa idan aka aiko abin da suke fara faɗa shine malakum min ilahin ghayruhu ko ubudullah malakum min ilahin ghayruhu kamar da Allah yake cewa wai la samud aqamu huda fa qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu yace wai wai la samud aqamu salihah fa qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayruhu haka nan wai wa ila adina qawm huda فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كي تكن النبوة كما ان الله yake cewa walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dalala fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha al'umma za a aiko da manzo kowanne annabi kuma abin da yake faɗa shine ibudullaha ibada kala uku ne akwai al-ibada akwai al'abuda akwai al'ubudiyya ibada ita ce irin ibada da yanzu kowa yake yi shi ne ibada da gangan jiki sannan harshe sannan harshe da ruhi ya yi abin da ya ga sama wannan ya zamanto ibada ne saboda uzurin Allah kawai shi sa bayan Allah sufaye ba sa kidaya wannan cikin ibada ibada da gangan jiki ne tsura ke yi babu zuci a ciki ba sa kiran shi ibada amma ibada ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalikum min a'malikum shay'a al-ubudiyya kuma shine ibada ta kowace gaba ta haɗu da zuci misali idan kai sujjada a goshinka goshinka ne da zuciyarka suka yi sujjada ma'anar wannan kuwa shi a zuciyarka baka wani tunani tunanin wani abu banda sujjadan da kai in kai ruku'i to ba kai ruku'i ne da guyoyinka da hannayenka ba su ne da zuci gaba daya in kana karatun qur'ani a harshenka ba harshen ne kadai ke karatun qur'ani ba har da zuci ma'anar zuciya na karatun Qur'ani lokacin da kake karatun Qur'ani ko kake ruku'i ko sujjada a lokacin ba ka tuna komai wasu harkokinka ko alƙawaranka ko basussukan da ake binka ko wasu abubuwan da kake so kai ba komai banda wannan karatun da ruku'i da sujada wannan shi ake cewa al-ubudiyya wannan shi ma'aiki yake nufi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kuma aka ce al-ubudiyya al-ubudiyya ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da gangan jiki da zuci da ruhi waɗanda suke abuda suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kowanne hali ne ko bacci suke ibada suke ko fira suke ibada suke ko me suke ibada suke ba ta rabuwa da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne ake cewa ibada da gangan jiki al'ubudiyya gangan jiki da zuci zuci sannan kuma al'abuda ibada da gangan jiki da zuciya da ruhi gaba daya wannan shi Allah yake yi da wannan atuka da nafi ya ga yawa annabi Musa alayhi salam wannan shi ma'aiki yake nufi da cewa sajada sajada laka kayali wa sawadi a hadisi sajada laka kayali wa sawadi kayalin ka shine tunanin da kake yi to tunanin manzon Allah ma sujjada sujjada shine kayali wa sawati shine irin wannan ibada to shine anan Allah subhanahu ta'ala yace inni akhafu alaikum azaba yawmin azim annabi nuhu alaihi salatu wasalam yace na ce muku ku bauta wa Allah ne ba ku da abin bauta waninsa saboda ina jiya muku tsoron wata azaba mai girma a wata rana saboda idan aka kawo aka kawo wa mudafin ilayhi sifa to sifa din ta mudafin ne ba ta mudafin ilayhi ba misali a aya ta cikin suratu hud inni akhafu alaikum azaba yawmin alimin alimin din ba sifa bace ta ranan daga ranar ranar tashi alkiyaman ba ita ce mai raɗaɗi ne ciwo ba azaban shi ne mai ciwo hakan anan da ya ci azimin din ba ya sifanta ranar tashin alkiyama ne da girma ba duk da ma mai girma ne anan ya sifanta azaban da za a musu ne da girma ma'anan wannan sifa sifa ce ta mudafin ba sifa ba ce ta mudafin ilaihi shine abin da ake ce ma al-jawar shine jarrul jawari abu ya samu hukuncin makwabtaka kasancewa a filin alilin dinnan ko ko mirrijisin alilin dinnan yayi makwabtaka ne da yawmun din sai aka dauki hukuncin makwabcin sa aka ba shi hukuncin makwabcin nashi shine majruri sai shi ma ya zama to majruri amma asalin hukuncin sa shi mansubi ne inni akafu alaikum azaban azman ne azman ne haka inni akafu alaikum wa inni akafu alaikum azaban azaban aliman ne to shi aka ce inni akafu alaikum azaba yawmin alimin inni akafu alaikum azaba yawmin azim aka dauki hukuncin makwabcinsa aka bashi wannan yana zuwa ne a babin afafi da kuma babin babin afafi da kuma babin sifa anan yake zuwa afafi da sifa misalin afafi shi وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لذلك تنبايا ألا يأتي بأكواب وأباري وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما تخيلون وفاكهة مما يتخيلون ولا نذير مما يشتهون سيتي وحور عين معنى وإن لن يرى كنانا الجنة suna kewa suna kekewa ƴan aljanna da wayannan abubuwa bi akwabin wa bari wa ka'asin min ma'i suna dauke da kofuna suna ɗauke da butoci suna kekke wa ‘ya'yan aljanna domin yi musu hidima sai ya ce wa hurin inin kuma suna ɗauke da ‘yan matan aljanna hurin inin suna kekke wa ‘yan aljanna da su wannan ba haka ba ne su matan aljanna ɗin yara ba sa ɗaukar suna kekkewa yawa tsakanin ‘yan aljanna saboda haka ne aka gane asali wa hurin inin ne yadda nake karantawa sai su hamza suka karanta wa furin ilin wannan jarra majruri nan makwabtaka ne kasancewa yayi makwabtaka da wayannan abubuwa wa fakiha wa fakihati wa fakihati wa furin ilin haka ne za mu faɗe ta anan mu kashi a kullum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya saka da alheri malam malam mai tafsir mu na farko yana cewa shine yayi tafiya yana sallan kasaru sai bi masu sallan gida sallan la'asar sai raka'a biyu sai zauna yana jira idan sun sallame shi ma ya sallame hakan ya dace
a wannan ɗaya ne daga cikin kaulin malaman malikiya guda uku idan ka bi wanda yake cika sallah za ka iya kira ka tafi a sunnar ka kai in limami in yayi sallama sai kai sallama wannan ɗaya kenan sannan na biyu shine za ka cike kai ma yadda limamin ka zai cike na uku shine idan limamin ka yayi sallama guda biyu in yi raka guda biyu kuma za ka sallame ka tafi wannan kauli guda uku suka sun zo a cikin mazhabar malikiya mafi inganci shine in ka bi wanda yake cike sallah kai ma ka cike wannan shine mafi inganci saboda hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Huraira da Aisha inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala tattalifu alayhi an sanya muku limami ne don ku yi koyi da shi taku da tasa zamanto iri daya wannan shi ya bi abu na biyu kuma yadda ya yi ɗin shi ne yake bin bayan na farkon a inganci ka jira in limami ya sallama kai ma kai sallama mafi raunin maganganun nan guda uku shi ne sallama kai tafiyarka saboda idan kai sallama kafin limamin ka yi sallama to ba ka da sallah shi ne masu wannan ƙaunin suka ba da ƙudurin cewa ai sallar sallar ta yi kama da sallar haufu sallah na gun yaƙi idan limami ya yi raka'a biyu da mutane na farko sallame wa kansu za su yi tafi saboda haka suka ce a nan mu ma muka ce shi ma mai kasaru ya sallame ya tafi ma'ana a fatawa ba a so kai fatawan da ba su da naziri cikin fatawar mu akwai nazirinsa akwai shadihinsa nazirinsa shadihinsa shine sallan yaki sallar da ake na gun yaki saboda haka waɗannan kauli guda uku duka akwai su a malikiya wanda yayi din shi ma daidai ne na'am
Allah ya saka alheri malam wannan tana cewa ita ce sai ta ga tana da azumi sai ta ga wani farin ruwa a gabanta ita dai bata karya azumin ta bata ci gaba da yin azumin ta ya matsayin azumin nata yake
a ba abin da zai karye mata azumi sai in jinin biki ne ko jinin haila ko kuma nufa to wannan saboda haka wannan yana da canjin ruwa da ke fita wa mata na cuta ba zai karya mata da azumi ba
malam wannan yana cewa shi dai sai da mata amma kuma yana jin sha'awa to me ya kamata ya yi
amma yake alaihi salatu wasalam ya ce fa'alaihi bi saumi fa innahu wija'un ya zo hadisi sahihi cewa duk wanda yake so ya kariya sha'awar sa ya yawaita yin azumi azumin alamin sittin ko azumin falfafi azumin annabi dawud alaihi salatu wasalam ko biyu ɗaya sha biyu ɗaya sha a kowanne hadisi shi ma za ka yi azumi kwana biyu ka sa ɗaya biyu ka sa ɗaya biyu ka sa ɗaya akwai kuma ɗaya ka sa ɗaya ɗaya ka sa ɗaya gab siyamu dawud kenan ko azumin alamis bisili ko azumin kwana uku duk wata yawaita yin azumi shine hinta mawja'i kamar da ma'aiki alaihi salatu wasallam ya faɗa nan
mallam wannan yana cewa a shine kan tafiya amma tafiyan bai kai daga nan zuwa Kano ba zai iya aje azumin sa
a tafiya ma dama ta kai kasar mil saba'in da biyu kenan kilomita saba'in da biyu mil arba'in da takwas in dai ya kai wannan za ka aje azumin ka ko a cikin jirgin sama kake tafiya saboda wannan ta'abbudi ne saboda wasu na cewa mashakka ne ya sa aka ce a aji saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma yin azumi a gare shi shi ne ya fi masa kamar da Allah ya ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun
malam wannan yana cewa ya halatta bayan sallan juma'a yayi nafila
a mu a gumu mu malikawa ba a yin sallan nafila bayan sallan juma'a sai an bar masallaci sai ka idan mutum zai zauna ne masallacin ya jira la'asar to anan zai iya nafilan su tsakanin azhar da asar ma dama zai fita to sai ya koma gida sai yi raka'a kuma ya zo a riwaya sahihiya ana so in ya koma gidan yayi raka'a su ne na'am
da ƙarshe sai a neman addu'a sai kuma wani ya manta musulun motarsa an yana kusa sai zai karba sai addu'a malam
sallu ala nabi sallallahu
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدي الله بالإيمان وبالصدقات والأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين